رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تاليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى yau za mu tashi darasi na sha tara na kyauta zato shi ne anna'at anna'at abinda yake nufi da anna'at shi ne sifa ko da yake ban san me yasa ba su kawo mana asifatu ba saboda mun fi saba da kalman asifa eh asifa wal mawsuf أو الصفة والموصوفة to sai suka kawo na'at da man'ut in aka ce na'at wato sifa man'ut wanda ake sifantawa to a ka'idar larabci akwai yadda ake sifanta abu kuma ana sifanta abu ne domin a fitar da shi fili don a gane bambancinsa da waninsa ayoyin ƙur'ani da yawa sun zo da sifofi kamar yadda hadisai da yawa suka zo da sifofi shi yasa fahimtar wannan yana da muhimmanci ainu a wajen malaman usul shi ma yana da matsayi anna'at al'amsila haza kitabun mufid wannan littafi ne mai amfani already kaga akwai littafin da bai da amfani kenan wannan ne mai amfani ne shi yasa suka ce na'at yana daga cikin abin da ake kira definite article saboda haka an sani an riga an fayyace shi shi ma ya zama ma'aruf ne ba na kira ba ok to kar mu shiga da yawa haza dai kitabun mufid هذا كتاب مفيد قرأت كتابا مفيدا نم وصلي يا canza هذا مبتدا كتاب خبر مبتدا مفيد سيزو yadda khabar mubtada yazo haka yake nan kuma qara'atu fi'lun wa fa'il kitaban maf'ulun bihi mansuba saboda haka mufida shi ma sai ya yi rakiya wa maf'ulun bihi ya dauki irin wasalinsa kamar yadda a ƙarshe ce nazartu fi kitabin mufidin na yi nazari haka za mu ɗauka na yi nazari amma duba shi ne kamar karatun jarida nazartu fi kitabin mufidin na yi nazari ko na duba littafi mai amfani shi ma fi harfu jar mun karanta a can baya kitabin ya zo majaruru bi fi eh to na atinsa ma sai ya zo mufidin shi ma wasalin ƙasa saboda haka a wannan bangare abubuwa guda biyu ake so mu fahimta abu na farko ana iya sifanta suna domin ka fitar da shi daga cikin nakira abu na biyu duk kalman da ka siffanta wata kalma da ita to wasalin su iri ɗaya ne haka za su yi ta tafiya kitabun mufidun kitaban mufidan kitabin mufidin ina fata an gane in ka ga wasalin nan bai rakiya ba ba su zo tare ba kofan ɗarere ne ko kuma wani hukunci ne daban zai hau kansa yes ana iya samun wanda ya fandare kuma ina ganin cikin sauki za mu ya fahimta a larabci in kana son ka sifanta abu sai ka kawo abin ka sifanta shi amma a turanci ba haka ba ne da turanci sai dai ka ce haza mufidun kitabu kara'atu mufidan kitaban misali kenan fa don na yi wannan kwama calan ne don a fahimta nazartu fi mufidin kitabin kana irin masu yanke wannan wani sai ya ce to ya kaga ma larabcin ma bai iya ba ko ka ji ga sai yanko daidai wannan waje ana buga misali ne tunda idan za ka faɗi abin nan misali ka ce a beautiful house ka ce beautiful house kaga da turanci sai ka ambaci na'at din sifa sannan ka ambaci sunan abin a good man to amma su da larabci ba haka bane sai dai ka ce house beautiful sai dai ka ce man good kaga ya eh ya zama ya zama gwaranci kenan ko kwanta gwaranci ba to kaga wani lokaci yana bayanin haka domin saboda da sauƙi sai ka fahimci yaren yadda kowace ƙa'ida take a kowane yare to a hausa fa mutumin kirki mutumin kirki kaga kamar larabci ne su kuma da turanci kirki mutumi gani mu da larabci muna tafiya da yake nan mutumin kirki sai kuma to amma wani lokaci ba ana iya samun dan canji eh a ce shaƙiyin yaro kaga ya bi na turanci ke ya bi na turanci ko yawwa eh yes ai ina ganin kaman ma fa na Hausan ma abin nan ne yawwa gogeggen hannu ba gani wato wanda ya saba mai experience kenan na gani dogon mutum yes yadda na turanci yake haka na hausa yake amma larabci suna su daban ne to wannan kenan sai haza maidanun fasihun wannan fili ne mai fadi ra'aitu maidanan fasihan naga fili mai fadi jaraitu fi maidanin fasihin nayi gudu a fili mai fadi tafattahatil wardatu aljamila furanni masu kyau sun bude katabtul wardatal jamila na tsinka furanni masu kyau saboda wajen fassara ne muka juya kawai nazartu ilal wardatil jamila nayi dubi zuwa ga furanni masu kyau albahas kullu kalima min alkalimati salas duk kowace kalma daga cikin kalmomi guda uku din na mufid fase aljamila tan'atu al-isma alladhi qablaha tana sifanta sunan da yake kafinta ne ay tadullu ala sifatin fi tana gwada sifan da yake ciki walidhalika tusamma na'ata yasa yake ce na'at wa yusamma al-ismu alladhi qablaha man'uta sunan da yake kafinta kuma ana kiransa man'ut wa idza ta'ammalta kullu na'atin min hadhihi an-nu'uti thalatha in ka lura da dukkan na'at guda uku din nan wajadtahu yatba'ul man'uta za ka samu yana bin abin da yake sifantawa fi raf'ihi wa nasbihi wa jarihi wasalin su iri ɗaya ne wa kalima mufid fil amsila as-salasa al-ula kalmar mufid a misalai guda uku na farko ja'at marfu'a sun zo suna da rufu'a summa mansuba sa'annan na gaba kuma kaso na gaba masu nasba fataha kenan summa majrura sannan na gaba masu jarra kisra kenan taba'an lil ismil mazkuri qablaha suna rakiya ne sunan da aka ambace su sunayen da aka ambace su kafin wa kadhalika al kalimatani haka ma kalmomi guda biyu fasihun wal jamila fil amsilatil baqiya wa hadha amun fi kulli kalima tan'atu ma qablaha ko da yake yana bayanin cewa hadha kitabun mufidun kaga rufu'a da rufu'a qara'atu kitabun mufida na biyu nasba da nasba nazartu fi kitabin mufidin jara da jara to in ka dubi sauran ma haka ne alqaida salisa wal 20 annatu lafzun yadullu ala sifatin fi ismin qabla na'at lafazi ne wanda yake gwada sifa a cikin sunan da ya gabace shi kun ga kenan suna ne ake sifantawa ana sifanta aiki a cikin larabci ana siffanta fi'ili ba a siffanta fi'ili sai dai ya zo da wani hukunci daban amma al'ismu shi ake siffantawa in ka ce wannan aiki ne mai tsanani aiki ne mai tsanani to ai da larabcin zaka fassara me zaka ce amalun amalun kuma ismun ne kaga ba fi'ili bane eh fi'ili bi ma'anar fi'il fi lugha al-arabiyya to kuma al-fi'l lahu alamat muta'addida imma an yakuna madiyan aw mudariyan aw amra wa yusamma al-ism al-mawsuf man uta sunan da aka sifanta sunan da ya gabace shi ko kuma sunan da aka sifanta shi zai zama man'ut alƙa'ida arabiya wal 20 annatu yatba'u al-man'uta fa na'at yana rakiya wa mal'uti dinsa sai raf'ihi wa nasbihi wa jarihi to dama ya za a yi masa tawaye ma tunda rakiya yake yana sifanta wani abu ne kuma sai ya zo da wani abu daban sai dai yanzu aka maishe shi ya zama hal yawa ya zama hal tamrin awwal da ana atan munasiban fi kulli makanin ina ganin alambu da kofar nan saboda na ji zafi ya dame ni duk da kasancewa ba auki nake da shi ba amma dai da ana atan munasiban fi kulli makanin khal wa shkhul akhirahu eh wato a sanya sunan da ya dace amma na'ati ake so na'atin da ya dace a wajen da ba komai ɗin nan kuma a yi masa wasali. Alwaladu shi ne yaro, to, eh, ana so a samu abin da zai fi siffanta alwaladin ne, za ka ce yuhibbuhu abuhu, eh, bari mu fassara gaban saboda sauran su gani, yuhibbuhu abuhu babansa yana son sa, alwaladu? To, almuhazzabu. Ne, is better. alwaladul muhazzabu yaro mai tarbiyya ko mai tsafta babansa yana son sa na'am alwaladu almuhazzabu alwaladu marfu'un almuhazzabu marfu'un aidan jaraitu fi maidanin ya canza mana wani na'am jaraitu fi maidanin wasi'in jaraitu fi maidanin wasi'in yasa suna hau suna son wai kowanne ya dinga karasa shi to in ba ka saba ba wallahi in ka je gaba za ka yi larabci sai ka ji ana ta ɗauke ƙarshen to fa duk wanda ya ɗauke ƙarshen baya so a gano shi ne ai daman na hau kai ke zahabtu ila al-madrasa li'af'a gajiyana saboda wani abin mamaki wallahi ko balarabe ne zai sa wasallin abin nan zaka ji wani lokaci sai ya kwafsa sai ka ji ya saba ka'ida to shi yasa mu mutanen mu suna da style dama kuma irin wannan style din tun kana haya islamic ne zaka koya gaman da dabara in ka je diploma ma ka ci gaba da haka in ka je to ikiyar to kafin ka kamo ka sai dai ran da duk aka ce ka ajiye wasalin yadda ya kamata to nan ne fa za a yi rigima to shi yasa gara ka saba kowanne in na barazanan ne ka san yadda za ka yi idan na na'am aksir min alqira'ati fil kutubi ka yawaita karatu a littafai masu المفيدة اها هكذا تنده من بدي المفيد انت تو يدر الصديق صاحبه aboki yana cutar da abokinsa wani irin aboki ne wannan sadiku su'i mugun aboki aduwun makiyi khairun min sadiqin shi yafi alheri daga aboki abubuwa guda biyu yawa to aduwun ai aduwun zahir makiyin da zai fito fili ya gwada maka yana kiyayya da kai khairun min sadiqin makir eh shi yafi maka alheri daga aboki makiri yana tare da kai zai gwada yana goma yana komawa gefe ya ce kai sai ci zai yatsa to fa yana jiran gaba ne wata rana sharɓe ka zai yi gaba ne eh kun ga wannan fa kaman maganganu ne na zamantakewa sai dai kuma ana yawan amfani da kalma to sai ga wani lokaci abokai ba za su yarda da junansu ba haka ne magani saboda haka amma dai na mun faladawa ma muka ce kun ga wannan littafi yana gwada rayuwa yana gwada abubuwa da yawa abinda baka tsammanin zai ambata sai ga gashi ya kawo maka a matsayin misali amma ba wai misali ne kawai ba eh wallahi ba misali ne kawai abin nan ba wani abin zahiri ne reality ne to amma mu mahallu shahid namu menene mahallu shahid namu akar makallahu aduwwun zahirun khairun min sadiqin makirin la tashrabil ma karka sha ruwa wani irin ruwa alkadira rikicacce albarida mai sanyi ai tafashashe ma za ka iya sha ne ai na jin ko masu jegon yanzu ba su iya shan ruwa tafashashe to balle kai da baka jego eh amma kaga matan da su tafashashen ruwa suna shan ruwa tafashashe ko sukan yi da dabara suke yi amma yanzu ina na'am alhiza'u takalmi addayyuku alhiza'u addayyuku yadurru alqadama matsatsen takalmi yana cutar da kafa saboda in ka samu matsatsen takalmi ka dade kana tafiya da shi to zai maka illa kuma haka ne zurto da wahiyatan zurtu dahiyatan na ziyarci mai kenan me dahiya me dawahi wani zai ce lahiya kenan ka ziyarci lahiya dabban lahiya eh ko dawahi dahiyatan bala'i eh alarammomi ne kamata su bambanta mana ضاهيةً da dahiyatan ضاهيةً da dahiyatan in aka ce dahiyatan da dal da ha babba bala'i kenan shine addawahi amma ضاهيةً da dadun da ha'un ana nufin farfajiya jam'in sa dawahi dawahil madina farfajiya shi yasa za ga mutum ya yi kuɗi baya son zama a cikin cinkoso ina yake zuwa daga GRA sai state locals ko sai abin nan yanzu da GRA da state locals da abin nan gidajen talakawa ne ai in kana ma talaka ka baka gida karshe sai ba za ka yi ka ba da wanda zai gina fankacecin gida ko ba gaba ne an kawo wuta ne na ga ya ɗanyi wani to zurtu zahiyatan واسعة للجمل أنق طويل أنق طويل تنافسوا في الأمل الحسن أو الجيد تمرين ثاني دع منؤوتا أنا سنك كاو منؤوتي مناسبا وندي داتيكو مناسبا في المكان الخالي أو فانتشن وجه وشكل آخرة أما فكي وسلم sai dai muna mantawa da wasalin ne saboda riga an saba يحب الناس العادلة التاجر العادلة أو الأمير العادلة أو الرجل العادلة في البستان مفتحة في البستان وردة مفتحة أبو دي سيدش دش دش الكثير يدور المائدة al'akalul kasiru mutum ya ci abinci da yawa in ka ci abinci da yawa yana bata tumbi ko ba ya batawa littawi ta hamilu shajaratu bishiya tana dauke da nadija eh samara ko asmaran nadija asmaran nadija ‘ya'yan itace wanda suka nuna litawis tawus litawusi ne ma muna ce dawisu dawisu yana da jamil rishun shi ne gashinsa gashinsa din nan za ga jamil yana da kyau kun san da mata sukan sukan samu in suka tsinci abin nan din dawisu a cikin jeji ko menene sukan zo su sa a cikin ko a sa a gado ko wani abu ana ado da shi yayi da wannan ina ba da labarin abin da yake shekara arba'in da suka wuce to kaga yi shekarunka tsakanin nan ne baka sani ba na'am sai wanne ne wadatu sura na ajiye sura din hoto fi to bade mai kyau abasartu fil haqli na hango a cikin gona kalban muftarisan ko kuma kace kharufan muftarasan ko ismul fa'il ko ismul maf'ul na'am akrahu sayra fi al-muttahima الطرق الطرق الطرق في الطرق المتهمة wanda take da cunkoso fi sama a sama akwai eh la mi'a amma la mi'a aka ce eh sai dai wannan yayi takaddimi da takriri ara fil jawi ina gani a sararin samaniya kasifan mai kauri sahaban kasifa sahaban kasifa tamrin salis da alasma alatiya fi jumalin summan anha kai musu na'atu bi nu'utin munasiba wanda suka dace ma dabti akhirin na'ati wal man'ud ana son da na'ad da man'ud dukkan musu wasali domin mu gane nahar korama tare hanya nakhla dabiniya matar ruwa bar sanyi almasjid masallaci albina gini albustan lambu asama sama albahar kogi kaga nahar mun ce korama don karka zo ka rikice nahar ka ce kogi to bahar me zaka ce wancan korama korama ana sha ana abin nan wancan kuma kogi to ko da yake ya hada abubuwa da yawa babban kenan babba shine albahar karami kuma nahar as-safina kwale-kwale alkitar jirgin kasa tamrin rabi kawin jumala tashtamilu kullu wahidatin minha ala ismin manutin bi ahli al-awsaf al-atiya ma dabti akhir an-na'ti wal manu nan ma ana son ka kawo ka hada ne kuma kowanne kai wasalin sa amma da yake zai ci mana lokaci kashin abu mai mai karci-karci abin da yake bayansa ba daɗi kamar bishiyan bishiyan sabara ko bishiyan ɗorawa razubin abu mai daɗi na adija nunanne zabila zarere abin da ya zare lami'a mai haske muftarisun mai farmaki ko muftarasun wanda aka yi farmakinsa arra'ik mai kyau alhullu mai daɗi na baki hullu ko da yake magana ma kan ce wannan hullu wato daɗin baki kenan shi yasa da hausa suke faɗa annazif mai tsafta almahalud sabebbe an san sabebbe ko? sabebbe ko akwai bakar kare ne in fassara sosai inda mobilatani yana jin auza akwai sabebbe auduga audugan da aka ɗebo daga gona kafin a kaɗa zare yaya mata suke yi na yi ga kai kakwa na biyu ka san yadda ake saka auduga ko yalla ya ta malawai bai zane ba amma kuma yana ga shekarunsa sun haura talatin ya kamata a ce ya sun yawwa ko da yake a nan cikin azare ka tashi ya sa baka tashi a inda mu ma da mun yi idan aka kawo auduga sai a sa a fitar da 'ya'yan yawwa fitar da 'ya'yan a tara auduga mai kyau ka fitar da 'ya'yan da datti da menene shine ake kiransa malhau ina fata an gani a ce halaja mahaluj kenan to in aka yi haka su kuma mata in aka tara musu tsofi yauwa sannan sai su zo sai su mayar da shi su kada shi suna yi suna sawa suna yi to ina jin kuma ba ku san ma yadda ake kalawan ba amma da ya kamata ku je ku koma ƙauyukan kakanninku ku je a guda muku musamman ma a yanzu ne lokacin audugan ko?
kasar Kano nan ok su ne su akwai suna da shi sosai ok ta nan ƙasar maiduguri ba a yi
ta nan
ok ba a yi ko da a shekaru talatin da suka wuce? Al- eh?
shekara shekaru 25 ma da in ka kama hanyar daga nan zuwa zadawa ai akwai gonakan auduga Oh, ok ok akwai saboda wannan abin da na biyu wannan abin da na Mm, kusa ana tarawa akwai da gurin tara auduga a bisu ai mm.
a wannan gidiyoyin gidan eh shekaru nawa kace to amma yanzu duka gaba daya eh yanzu kaman shekaru nawa ne da suka abun nan gaskiya ya kai shekara tala ya kai 40 ma yanzu.
Awa. To kaga. Eh kaga wannan dan zamani na ina ba zai yi bayani ba. Oke to amma dai abin nan eh eh lama abin da muke so mu fahimta shine al-mahalud ba wai kadin bane. Eh su suna cewa yawa tantancewa warewa saboda auduga in kana yi kana tara shi da kansa yake haduwa. a zo a bayan ya dunkule kuma aka ba da mata su kuma sun san yadda za su maishe shi zare sai an mayar da shi zare tukuna an kada shi ya zama zare sannan kuma ke zuwa a zo a dinka abin da za a dinka a saka ina jin ko abin sakan ma yanzu ba mamaki ba ku sani ba yadda ake jefawa a saka zani a saka yadi ina jin ba sani ba kwarai da gaske to shine abin da ake magana shine al-mahaluj tamrin na biyar din nan yana da yawa tamrin sai na al-insha na shida kawin saba jumalin fi'iliya ana son jumloli guda bakwai fi'ilai bi har sai ji kullu lafzi ah, lafzu saur as-saur shine bijimi eh amma ga dukkan alamu ba bijimin kame kame ba wanda ya koshi sosai wanda ya amsa sunansa saur fi kullum ilha mausufan bi sifatin tula'imu ana son ka sifanta shi da sifofin da suka dace da shi sun matsayin bi hadhihi aljumal sannan ka nemi taimako da waɗannan jumloli kala kitabati mawdu'in sagir Eh, ka samu wani mawdu'i karami haka wanda zaka fi wasfi sauri yadda zaka sifanta shi wato kaɗan ba da labari haka tamrin fil iraq na bakwai namuzaj ربح التاجر الأمين ربح فعل ماض التاجر في آه، فاعل مرفوع الأمين نعت مرفوع أبين muka ya can baya shine aka kawo يقرأ علي كتابا مفيدا لا مثالي يقرأ فعل مضارع مرفوع علي فاعل مرفوع كتابا مفعول به منصوب مفيدا نعت منصوب أعرب الجمل الآتية ومن الإعراب والنم نزل من السماء مطر غليظ ko gazirun yasa Mm. ruwa mai yawa ya sauka daga sama nazala min as-sama matarun ko da yake shubha jumla shubha jumla din nan shubha jumla shine khabar khabar mu- mu- mu- muqaddam matar shine fa'il mu'akkar marfu'un eh gazir yalbasu aliyun hiza'an wasi'an aliyu yana sa takalmi yalwatacce yalbasu aliyun hiza'an wasi'an na'at mansub na uku yaksurun nahlu eh, in aka ce an nahalu ana nufin kudin- kudan zuma yaksurun nahal kudan zuma suna yawa fil masa'ati ne almusmira a lambuna masu 'ya'yan itace kuma haka ne idan lambu akwai 'ya'yan itace ko kuma in ka je wajen ah, menene a ce ah, eh, ga sunan da yawa za ka rinka ganin zuma zuma zuma zuma zuma yaksuru فعل مضارع مرفوع النحل في البساتين البساتين مجرور آه، المثمرة آه، sai dai kaga anan zaka ce misali fi sai ka ce harfu jar albasatini sai ka ce man'ud majrurun bi fi don kaga sai ka fitar mana da abin nan in ka je za ka koyar da yara sai ka jaddada musu wannan don su saba Eh, amma wanda ya riga ya san abu ba sai ka ce masa man'ut ba ina fata an gani so alhamdulillah mun gama juzi'i na farko a cikin annahul wazi sai kuma juzi'i na biyu insha Allah tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk